tafsiri jalalaini ko to za mu tashi ne wajen wa iskul na tukulu ko to wa iskul na tukulu kinan wa iskul na kinan uskur ka ambata iskul na lokacin da mulahun mun kace ba a da kurujihin minartihi bayan mi bayan sun fita daga ɗemowa shi ne ɗemowa ta hayatihu shi ne ya ɗimi kuma Allah ce ƙalafa inna ha muharramatun alaihim arba'in na sanatan ya tihu na fil'ar ko ba haka ba udkhulul hadhihi alqarya ku shiga wannan alqarya baitul maqdis baitul maqdis aw ariha ko ko ariha har yanzu za ku ga sunan waɗannan garuruwa ariha za ku iske cikin kunta cikin isra'ila za ku iske waɗannan sunaye akwai su an gane ko to alƙarya an yi saɓani in ba nafsi an ka samu ingantacce ba kenan saɓanin da an kai mu ba mu iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ne sai mu kame bakin ko ba ka nan bane to wannan alƙaryar da aka ce su shiga fakulu min ha sai ku ci daga gare ta haitu shi tun da duk abin da kun kaso ragadan ai wasi'an abu ne yalwace la hajar fihi ba a han babu hani gare shi shine hajar nan nan ba hajar duki ake nufi ba a'a ba a hana ka almahjur wanda an ka a cikin fikihu wanda aka hana ma amfani da dukiyarsa an gane ko wani kulul baba ku shiga koha ai baba ha kofar wannan garin sujjadan ai mulhanina kuna masu soke kai dan dukawa ina fata an fahimta ba waccan sujjada ba ta gabbai guda bakwai me yasa malamai suka kawo wannan saboda mutumin da yayi sujjada akan gabbai bakwai bai iya tafiya na fata an fahimci kina sai zama sun soke kansu wa ƙulu ku ce matsalatuna ai abinda muke roƙo hittatun ai an ta huttuwa an ta hatta dai yasa ta huttu an na haɗa yana an ta huttu ya kamata ya kasance kenan matsalatuna abinda muke roƙonka Allah ka saryan muna in ji malaman zaure an na daga gare mu haɗa yana zunubar a gane ko na za mu gafarta wa fi kira'atin biliyayi kina akwai qira'a bil ya'i wat ta'i da kuma qira'a bil ta'i mabniyan lil maf'ul fihi ba an gina shi to kaga yanzu kawai ya ka bayani ya tafi amma yanzu in kun duba a ga taba'a daga akwai ta sahihu jalalain kudi ba nan cikin wani dan kamar rami rami za ku ne an kawo su yughfar lakum nafi' da abu ja'far su karanta yughfar lakum za a gafarta muku ko ba karambani tughfar lakum za a gafarta muku ibnu amir naghfir lakum ita ce qira'atu sauran shikenan kaga da yughfar da dughfar yughfar da tughfar duk dalil maf'uli da za a gafarta muku amma wannan qira'a naghfir ita ta fassara wa zai gafartawa kira shi ne alaka kullun in ka zo ka isi aji akwai qira'atu ga wuri to ka san waɗanda sun ka inganta da su inganta ba sannan kuma tunda shine ya ka bayanin a dunkule na biyu bayan ka san wannan to menene alaka tsakanin waccan da waccan to da kira'a ta yughfar da tughfar wadda ta fasara ta ita ce naghfir domin ta nuna Allah shine da yin gafara ta bayyana wani ne da yin gafara mun bayyana wannan al'alaka tsakanin qira'at kan bi littafin nan al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na Dr. Salim Bazmu da kuma al-kamil fi al-qira'at al-ashr al-a'immat al-kawamil na Ustaz Dr. Ahmad Isa al-Ma'sarawi ka hada su ka rinka sanin qira'a ga yadda take gawo ga alaka su an gane ko kuma ka samu addurrul masul ka riki saboda taujihun qira'at da al-bahrul muhit da Abu Hayyan at-Tauhidi kuma ka koma cikin dirasatun fi usul tafsir na Professor Kabir Yunus na Kano kaga alaka tsakanin qira'a da qira'a ga yadda take yayi babi akan wannan alakokin da akwai tsakanin qira'at sai ka rike kowace ka san ina ne in sun kadu ya ne zaka yi taujihin su mun fahimci wannan za a gafarta muku khatayakum zunubanku wasa nazibul muhsinin da sadu za mu kara ma almuhsinin da suka kyautata bi ta'ati kiran da suka kyautata da yin da'a thawaban za mu kara musu lada sai kai hattara shi bi ta'ati yana da alaka ne da almuhsinin thawaban yana da alaka ne da sanazidu kenan sanazidul muhsinuna bi ta'ati ma za naziduhum thawaba kaga sai ka magana hakan ba kai ba sai da kai ba tunda baka san shin duk din tare suke ya za a yi a fassara din akwai matsala in baka gane rarrabe suke ba kaga sai ka je kai banda fa baddala alladina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci suka san suka musanya minhum daga cikin daga gare su qawlan ghayra alladhi qila lahum suka faɗi magana ba wanda aka gaya musu ba fa qalu sai suka ce habbatun fi sha'ara wato kamar ce kwaya kwaya abin nan ko hatsi ko gero ko abin da kamar haka fi sha'aratin cikin sha'ar gashi gane ko kaga magana ba ba ta mutum Allah wa dakhalu sai suka shiga yazhafuna suna rarrafe ala astahihim akan duburoyin su kama fi hadithi rawahu shaykhan masu ta'aliki cikin sahihu jalali su suka kawo ga magana saboda hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim ba magana shi mai jalali ne bace magana masu ta'aliki ne a cikin littafin mun gane ko fa anzalna ala alladhina zalamu sai muka sauka ga wanda suka yi zalunci fi wad'u adh-dhahir mawdi'al mudmar zahiri ne an ka ana wurin damiri kaga wannan in ka gane shi ba sani ba mubalaghatan fi taqbihi sha'nihim don akai matuƙa wajen mi nuna muni abin da sun kare kaza to anan me yake ni da fa anzalna ala alladhina zalamu an aza zahiri wurin damiri asalin magana fa anzalna alaihim rijzan minas samai sai ce fa anzalna don ya ce fa baddala alladhina zalamu ko ba ka ba qawlan ghayra alladhi qila lahum al-rabbi sai a ce fa anzalna alaihim sai aka ce fa'anzalna al'alladina zalam sai an ka ɗauko zahiri an ka a zashorin damiri don nuna munin abin da sun ka aikata kuma don nuna dalilin da ya sa Allah sauka musu da wannan bala'i zaluncin da sun kai an gane ko? rijizan ai azaban ta'unan azaba da ta'un ta'un shi ne wato annoba mina sama'i daga sama bima kanu yafsu kun saboda sun kasance suna fasikanci ai bi sababin fiskahim ai khurujihim an ta'a sun fita daga da'a Allah qila sai masu littafin suka kara kila in kaga haka ba maganar mai littafin bace kara shi ne akai su ba su tahqiqin littafin fa halaka minhum fi sa'atin 70 alifan aw aqal mutum dubu saba'in sun mutu ko abin da ya kamar haka amma da ke kila an kaci kaga babu tabbaci wawun wazkur kenan ka ambata idistasqa Musa lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa ai talaba suqiya ya nemi a shayar alif wasin wata cikin larabci tana nuna ni talab ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi fassara ya bayyana istafsara ya nemi a fassara mishi fahima ya gane istafhama ya nemi a yi a ganar da shi amma ba shi kadai ne ma'anarta ba wani lokaci tana tsaye zakuwa litta akidi tana iya lokacin ma'ana kusan kusan ta kai goma sha uku ka koma cikin littafin sarf ma'anil abdiya ba kullum bane an kace alif wasino ta tana nufin wai talab shi yasa ne kawo wannan to saqa ya shayar istasqa ya nemi a shayar mun gane wannan to wa idh tasqa Musa li qaumi lokacin da annabi Musa ya bi a shayar da mutanen shi ay talaba suqiya li qaumihi ga mutanen sa wa qad atashu fi fitihi sun yi jikishirwa a lokacin da suke cikin mi demuwa fa qulna drib bi asaka al-hajar sai mun kace ba annabi Musa ka buga da sandanka dutsi ka bugi dutsi da sandanka kenan wa huwa al-hajar alladhi farra bi thawbihi shine dutsin da ya tafi da ya gurda sutura annabi Musa khafifun yana sauka-sauka murabba'un kinan mai abin nan bangare hudu kinan daga arba'a ne kara asir rajuli ko? kara asir rajuli kamar kan mutum kara asir rajuli kamar kan mutum ruham ya an ce ruham shi ne dutse na kawa dutse na kawa shi ne ruham kamar yanzu da ake yin abin nan da shi irin wannan tiles kin auki zan an gani ko kizan ba kaza ba ba kazani ba ba kazani bane kamar zani a sa mai kafin a a kizan bi tashdidid zal sun kace ko hijaratun rakhwa wasu duwatsu ne waɗanda ba su waɗanda su masu laushi aw mutlaqu hajrin ko ko duk kore irin dutse wasu duwatsu ne da ana yin wato kawa da su fa darabahu ko sai ya buge shi kinan shi ne abinda an ka shafi fanfajarat ai in shaqqat sai ta tsage wa salat tazuba sala yasiru shi ne abu yana zuba ko ba karan bane anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-sailu sabada rabi'a minhu 12 aina sai an ka samu ido idaniyar ruwa 12 bi adadil asbat adadin jikokin annabi yaqub an gane ko eh ko mu ce ayan annabi yaqub su sha biyu ne su ma bani isra'ila su goma sha biyu ne kuma har yanzu isra'ila in ka in suna sallah sai kaga waɗannan family guda goma sha biyu kowace family tana nata ƴaƴa to amma abin da sa an kai goma sha biyu saboda ka ai rikici ko gida guda sai an samu matsala tsakanin ƴaƴan mutum guda sai an samu matsala ko ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kuma yanzu cikin sai an samu matsala duniya ba zo da a zauna lahiya ba amma ya za a yi a kauce ma matsala kuma ya za a yi a yau fahimu mata ruwa shine aka bida amma a ce ba a samu matsala lahi ƙarya na ba a zukum libadin azu ad-dunya ummul mashakil ko ba ka ba kada alima kullu unasin mashrabahum kenan kada alima kullu unasin yace sibtin minhum kowace family kenan ta san mashrabahum wurin shansu mawdi ashurbihim fala yashrakuhum fihi ghayruhum babu wanda zai tarayya da su don ka a samu matsala sai a ce ƴan wane ku je wuri kaza wa qulna lahum muka ce ko ƴaƴan wane kulu washrabu ku ci ku sha min rizqillah daga arzikin Allah ko wala ta'thaw fil ardi mufsidin kakku ta'thaw kakku banna fil ardi a cikin kasa mufsidina kuna masu banna yace halun mu'akkidatun li amiliha ita ga hali ce mu'akkida mai karfafawa ina gaya muku akwai halun muqarina akwai halun mu'akkida ina fata an fahimci ni akwai halin muqaddara cikin ilimin nahwu duk zaka iske su ba san abin ake nufi ya an ce halun muqarina hali wadda tana tafiya tare da ma'abucinta ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata to ai mayan tare da dan adam din yake ya aljanna an kace yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim sai ce mi khalidina fiha abada ai suna cikin aljanna a'a ƙuddira lahumul hal sai a ce halin muƙaddara an ƙaddara musu dawwama shi yasa wani sai fassara ƙaddara amma bai ma san menene ake so a ce da ita ba to ga ko halin muakkida a'a hali ce tana bada domin ta asau banna ne mufsidina banna to ka a ce kak ku yi banna kuna kuna masu banna ta'kidi ne ina fata an fahimci ni amma waɗansu malamai sun ce a'a ta asau kak ku yi banna cikin tauhidi mufsidina kuna banna a cikin shari'a kaga an rarraba su ko kuma wala ta asauka ku yi banna mufsidina kuna masu dogewa akan banna kinan ku kame kuma a halin da kuke ciki malamai sun yi ta bayanai ka koma cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha ya kawo mun ganin malamai yace min afiya bi kasr al-musallatha kinan fi irin shi afiya ne ai afsada yayi banna wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid ka tuna lokacin da kuka ce musa mu za mu yi hakuri akan ta'amin abinci ba ai nau'un minhu wahidun nau'i na abinci daya a huwal mannu wasalwa domin ba abinci daya an ka basu ba an basu almannu wasalwa kidan ana nufin nau'i na abinci domin ya ce ya basu mannu da salwa to in ka ce nau'in wahid nau'i guda kenan nau'in ake nufi domin mannu daban salwa daban ba su ce lana nasbira ala ta'amaini ba mun gane ko to fad'u ya rabbaka roƙan mu da ubangijinka yukhrij lana ya fitar muna shay'an wani abu min matun bitul ardu na abinda kasa take tsiruwa an gane ko kasa take tsiruwa amma tana tsirar da shi da mi da izinin Allah kan mu manta tun bitul ardu kasa tana tsirar da shi da mi da izinin Allah sai ka kaddara wannan min yace lil bayani wagga min lil bayani na min baqliha na daga buqul ana ita ganye wanda ake miya da shi wa qithaiha da duma wa fumiha wasu fasara shi da hanta hinta hintati hakinan alkamar ƙasa amma au thum suka ce wato thum shine mi tafarnuwa kuma abinda an kafirin jayasa shine tafarnuwa din an gane ko li qira'ati ibn mas'ud saboda qira'ati ibn mas'ud wa thumiha wa adasiha da adas wani nau'i ne na wake daliban ilmi wanda suka karatu kasashen laraba sun san shi ba sai banin ko ana kawo shi wa basaliha da albasa qala ai qala lahum musa sai annabi musa ce da su atastabdiluna alladhi huwa adna yanzu za ku nemi musanyar wanda yake na ƙasa ƙasƙantacce a hasu billadi huwa khair da wanda shi ne mafi alkhairi malaman lugu sun yi bayani kwarai a ƙarƙashin wannan wanda an ka bari wanda za a bari shi an ka sama ba'un an gane ko wanda ake son a kawo shi ba a kama ba'un ba amma mu galibi wanda za a kawo din shi ne muke kawo ma wato ba'un din baddala hada bi hada ina fata mace a tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair kenan wancan almatruk wanda za a rabu da shi wanda akwai din za a rabu da shi shine an ka sama ba'u wasu malamai sun kace duk dai duk wanda ka sama ba'un yayi tunda dai ana gane dai an dauki guda ne an bar daya an gane ko akwai sabani wajen malamai amma ka diba cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir ibnu ashur yayi magana mai tsawo a karkashin wannan mun ji wannan ko بالذي هو خير أي أشرف ما في دوكك أي أتأخذونه بدله كروكي وانا يندوم دينن وانا Allah na kawo sa a kawo maka abinci baka noma baka komi sai ka zabu da ka ce a barka ka kai noma kamar matanmu na afirka matan nijar da najeriya na musulmi mazajen ku da wahala su je su yi wahala a kamuku abinci amma a ce sai kun zama to ɗaya da matan turawa batura ta je ta yi aiki da ita da mijin ta su buɗe account kowa ya kawo kuɗi a ɗauki nauyin gida kasashen da ba a fahimci musulunci ba kasashen gwarawa da arna mace na dako mace na noman doya mace na zuwa ta yi dako ta yi sabke kaya na talam kuma ana son sai an daidaita matanmu da su yanzu ku yanzu ku da ake kama abinci a gida ku ci ku koshi kuke son sai an bar ku kun je kun yi dako ta yi gane ka gani yadda mata suke yin dako a wasu wurare ko ba ganin bane talam mata ne ke sauke ta kayan da kato biyan na Nijar ba su iya ɗauka su mace guda ke ɗaukar a gane billahi ladi da lome su yi dako su yi noma su je su yi aikin gini namiji na can cikin gida zamani shina shan giya ta shi sa almazani shina mai rawanka ku da an mutunta ku an tarca ku ya za a yi a ce rayuwar mu sai ta zama to daidai da rayuwar da ake yi a turai inda mace ba komai wace kayan neman kuɗi ci a kai ta ai karuwanci da ita a samu fatanti a biya gwamnati ha kuma ita in ta yi aikin da ita da mijinta don rabawa za su ita ta kawo shi ya kawo ba zan ce sosoti ci armin turawa kamfani na shi ne society can kuma wajajen abin da inda ba fahimci musulunci ba kuna gani yadda masu suke wahala ta yi ka gani mace na tsaye da rana tana neman kuɗi ta ɗauki nauyin gida ta yi komi shi miji ba ruwan shi iyaka ta yi sa ya ta yi ta yi yawo in sun samu kuɗi su kasu ba shi ya shage shi abin da ya gada ba ya za a yi musulma ta zamanto ɗai da kafira koko da mutum da kasashen arna bai wannan tsarin da ake son a kawo musulunci ne ake ya kama ba a son a fahimta da an ce mace musulma ta je ta yi noma ko lokacin jahiliya mu matan mu ba noma suke yi ba an gane ko lokacin ma ba fahimci addini ba za a je gona ne na fata an fahimta in aka je gona miji na sarawa mata shi na mi na takewa ko kuma a'a shi ya sara ma ya take da kanshi ita ko ta je ta yi hura ta zo ta kawo mishi in akwai yara a kawo su su kawo rare ba ka nan bane to amma yanzu an ka ce namiji da mata shi su duka su yi noma tare ko lokacin jahiliya ba ai haka ba wannan yana nuna cewa musuluncin ne matan musulmi tsarkakakku ne nan na adda dan sauran tsarki su can yanzu har an wuce inda ka sa tsammani kato na ga armin kato mace ta aure mace to su kasashen arna kuma matan ne suke neman abinci su kawo ma maza su tattaro duk abin da sun ka samu su bashi mu kuma mu da ke ta buyo halat mun yarda mu dangana mu sha wahalat amma sai a ce babu inda mata suke bara babu inda mata suke wahala sai kasashen musulmai ko kaza ko kaza amma in kai mukarara to ita waccan da ba ta barar ina take samun kuɗi ba a tambayar wannan da yarinya ta kai shekara goma sha uku an daina ba ta abinci a ƙasashen gwarawa ta je ta kwana ɗakin samarinta ya ba ta abinci sai ka sai mace ta shekara goma tare da mutum ba wani abu yake ba ta illa dai ta kawai abincin da yake ba ta tun ma 'ya'yan mu haka ke so su kasance da matan ba zai yiwuwa ba ƙasashen turai mace ba ta bara amma tana zuwa ta yi zina ta kama ɗaki ta ba gwamnati kuɗi ba ta bara ƙasashen arna mace tana iya kama ɗaki su ne suke zuwa su kama ɗakuna da karuwancin masu ke ɗauka su kama hanya har su je ƙasar libya har su wuce ƙasashen turai mu ma haka matan mu za su yi da wadda ta yi bara da wadda ta kama ɗakin karuwanci wacce ce ta aikata abin banda ai ƙara mai zuwa ta ce ba ta da a taimaka mata ta je ta nemi abinci to amma badilikin ne abbasa sun a faɗa sai su ce ƙasashen musulmi ai ba a yi bara mu mu ce a yi bara ba kuma mu ɗarmi mu bara gindi ba amma bara kala biyu ne akwai wanda ya kama dole ne mutum ne na kwanci bai da lahiya bai da wani unshin da taimaka mai in ba a yi bara ba an ka samu kuɗin magani ya za a yi ya zan dole na fata an fahimci ni to amma kuma mukaddarta waɗansu suna yin bara a ƙasashen musulmi sun yawa ya kamata su nemi aiki ai ya kamata su nemi aiki ko kuma su nemi dangana dan wani yana da arzikin ma amma zuciyarce ta bushe kullun yana yana bara ko ba haka ba to amma to mu mun ji su ƙasashen su ba a yin bara to menene ake yi me ake yi a can kun fahimta kasashensu ko an ce ma ka kwana saman hanya da daddare kana kwana kasashensu akwai inda in za a kai mu banki hari sai an gaya musu lokaci kaza za mu zo mu kai muku hari a saci kuɗi kasashensu 'yan fashi da makami suna fashi da makami su kwaci kuɗin mutane kasashensu kashe mutum ma wani lokacin sai dai motoci da safe su zo suna ɗaukar gawayi kasashen arna kwace ya yi yawa ko ba ka nan bane to idan ana son a kawo gyara mu kawo namu gyara amma ku san menene a kasashen su shi dan fashi da makami mai zuwa ya fasa banki mai zuwa ya kama daki ya karuwanci ya samu kuɗi ana gama shi da mutumin da ya ce don Allah jama'a taimaka min da abinci da zanci la yastawuna abadan sai dai mu ce akwai matsala ya kamata a san hanyoyin da za a bi a magance wannan matsala ina fata ana fahimta ta kuma wannan matsala ce da ta shafi kowa mutum guda ba hukumominmu muna kira zuwa gare su duk wani mutum wanda yake fuwataka da dukiyar al'umma ya kamata a dakatar da shi a kwace dukiyar ta al'umma ce su kuma masu kuɗi ku buɗe kamfunna da wuraren aiki bai dace ku rike kuɗi a hannunku ba kuna aje da su cikin banki ba a juyawa da su rashin aiki in yayi yawa al'umma ta shiga cikin matsala sai su ɗauka da makami su ta kashin mutane ku kuma matasa aiki a fara da kaɗan kaɗan har a samu abin ya faɗaɗa ba a zama miliyoniya ko biliyoniya rana ɗaya ba aikin ba ne babu irin wanda kake so ne babu ba auren ba ne babu irin mijin da take bukata ne babu mai kuɗi mai biliyoyi mun fahimci wannan to da haka kowa da ka tashi gudunmawa da zai kawo mun fahimta kuma mu yarda da cewa mu mutunta aikin kowa kowa yake aiki a mutunta aikin shi mai kosai tana ka gudunmuwa ne cikin al'umma don in babu kosan nan yunwa na shirin halaka ka bari ne mai kosai da mai yin abinci ina fata an fice ni sai a samu mai kosai wadda ta yi wani babban ma'aikaci da kasa amfani don san ta shekara arba'in tana sai da kosai mutane amfani da ita wani sai a aza shi a matsayi rana ɗaya ya ɗauki dukiyar da sai ya shekara arba'in bai talauci ba yake tunani to mai unhanin wanga matsayi da an ka bashi ai wanga mai yin kosai shekara arba'in ta yi shi amfani to ba mu mutumta ayyuka siyasa sai kowa lalace to da haka wannan mushkila ta barace-barace ba wai mushkila ba ce in su ba wai barace-baracen ne suke fama ba in ya za a yi matanmu su koma irin yadda matansu suka koma shi ne babban abin da suke so su kai shi in mace ta ɓace kuma ta shiga dina da luwaɗi da maɗigo shi kenan an gami abinda suke bukata kenan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa wannan mushkila ce ta mu ta kasashen mu mu ne kamata mu zauna mu ga yadda kamata a yi maganin ta mu tattauna mu gani can akwai matsala can akwai matsala ya za a gyara gonaki ya za a gyara kaza ya za a gyara kaza sannan kuma mutane su dauki dangana ka yi bara haka na da gida kuma baka barin bara kaga wannan abin ya zan mi ya zan kaskanci kuma duk wanda ya dauki wannan hanya Allah ba zai bar shi ba sai haukaci shi yasa ba su irin wannan abu karshe ba hauka ta suke karewa ina fata kun fahimce ni domin wanda ya saba da irin wannan bai da wahala ya bari babu godiya Allah ya riga ya tona ma ubangijin shi asiri ana cewa an tona ma Allah asiri tunda Allah ya bashi jaje yana nuna cewa Allah bai bashi ba shi yasa karshe sai su haukaci ina fata an fahimce ni sai dai mu ci kuma ya tona maka shi asiri ina fata an fahimta to dan haka dai a takaice irin waɗanga matsaloli yan uwa musulmi ba matsaloli bane da suka shafi mutum guda a'a kowa yana da nashi matsayi wanda zai iya kawowa in aka bi rayuwa a hankali muka nemi albarka da mun huta albarka ce ba mu nema duk abin da muke nema gaugawa kowa na son ya zan biloriya kowa na son ya tara kowa na son duniya da gaugawa duk abin da ke so bai da ashetin wato haha ilimin da ka fara karatu kwana bi kazan bai da ashetin wato haha kazan malami ba da fatawa ko mi da gaugawa kuɗi da ka fara nema son kai kazan biloriya yau da ka fara aikin gwamnati son kai kazan babba babu nema albarka aikin kawai mi zan samu shi yasa sai abin ya rikici almuhimmu bari mu kai karshen wannan aya a tasabdilu alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair yace to menene wal hamzatu lil inkari al hamza ta musuci fa abaw an yarji'u suka ki su dawo ko fada'a musa allah sun ka kara musa kenan fada'a musa allah fada'a musa allah ta'ala annabi musa sai roki allah ko ba haka ba annabi musa sai roki allah subhanahu wa ta'ala ko bima talabuhu ga abinda sun ka roke shi wanga duk shine suke kara shi sai kun yi hatara duk inda an kasa wannan alama fa qala ta'ala sai Allah ce ihbitu ay inzilu misran ko wani gari min al-amsar na garuruwa ay baldatu min al-buldan sun fassara shi duk garin da kuka dama fa inna lakum ay fihi ma sa'altum kuna da abin da kuka roƙa minan nabati na ayyan itace ai kasa noman ta ba wani abu mai wuya ba ko wa duribat anka sanya musu ko anka ce anka liƙa musu ju'ilat alaihim dhilla an samu su kaskanci adh-dhill wal hawan kaskanci da walakanta wal maskanatu da talauci ai atharul faqri alama ta talauci min sukuni daga sukuni ne yanci sukuni shine abin da ya tsaya wato sukuni yana iya daukar kaskanci ko as-sukuni yana nufin abin da ya tsaya cak ina fata an fahimci ni daga sakana yaskunu ne to shi yasa an ka samu miskini wasu sun kace sakana yaskunu ne harkoki sun tsaya dama harkokin talaka sun tsaya wasu sun kace daga sakana yaskunu ne shine abin da yake tafiya a hankali da natsuwa daga asakina ne saboda talaka akwai natsuwa bai gaugawa amma ba ta Allah da annabi ta ba da yayi kuɗi sai ya sai ya halaka duk waɗanda sun kai wulakanci Allah ne ya faɗa walau basatallahu rizqa li ibadihi la baqaw fil ard wallahi waɗansu da gani na rinci da Allah ya so ka sabce bar yan iska in ni kuɗi su su gauni kurinsu kuma ya hana ma kowa kuɗi ba don ba ba ku kuɗi ba a a dan duniyar ta zamnu a iya aiki nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin yattakhidhu ba'dahum ba'dan sukhriya da an ba kowa kuɗi to da wai wa zai mona aiki babu ba zai yiwa ba Allah yi ka sanin komai kai ne annan kana me yasa Allah bai ba kowa kuɗi ba dan Allah marwaci ba kowa yin shirya da biliyan ɗaya biliyan ɗaya da ba a san wanda zai mona aiki ba sai yunwa ta kashe mutane to asarul faqr min as-sukuni wal khizi daga sukuni na kenan kaskanci wal khizi da walakanta fa hiya lazimatun abu ne wanda ya lazimce su ko waɗannan abubuwan sun lazimce su wa in kanu aghniya ko da suna da wadata luzumat dirhami kamar yadda dirhami ya lazimci al-madrub wanda an ka buga shi li sikkatihi ga kirar da aka yi mishi sikka nan kira kun san dirhami ana yin zane saman shi to wannan zanen da ake yi ga kuɗi ai tare suke tafiya wani lokacin sai kuɗin sun daina aiki kuma zanen yana tare da su to kamar haka wannan talaucin an ka zana musu shi an gane ko tubi'at alaihim fala tufariquhum abin ba zai rabu da su ba nan sun kara ina ce muku irin wannan in kun gane shi kari ne na mutan da sun kai ta haƙiƙin littafin ba na mai jilali ne bane wa ba'u ay raja'u sun ka dawo bi ghadabin min Allah da hushi daga Allah zalika ay ad-darb wal ghadab wancan liƙawa da an kai darba ba bugawa bane ana rufin kama an lazimta musu kaskanci da hushi na Allah bi annahum saboda su ai bi sababi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina suna yaƙar kashe annabawa ko ga zakariya kamar zakariya wa yahya da yahya bi ghairi bi ghairi al ba tare da wani haƙƙi ba to in kun ka diba masu har da alqur'ani cikin bakara na sai an kace bi ghairi al amma cikin ali imran duk gashi bi ghairi haqqin bi ghairi haqqin ne sai dai mu yi hattara da na da wanga na bakara da na farko na ali imrana annabiyina shi ko nan wa yaqtuluna annabiyina bi ghairi al na farko na ali imrana wa yaqtuluna annabiyina amma bi ghairi haqqin amma na biyu a cikin suratu ali imran an gane ko wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqqin ne to bi ghairi al-haqqi an ka alif wallahi ba tare da wani haƙi wanda an ka san shi ba a shari'a bi ghairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba wanda an ka sani ko a hankalci ko ba a hankalci babu shi don babu lahin da annabi zai ya kashe shi Allah ya kyauta eh billadi huwa khair adna yace akhassu ai mun fassara shi mafi kaskanci akhassuna akhassu khissis kaskantaccen abu duk kalmar da ba a gane ba a yi tambaya in ba mu sani ba muwa mu koma mu dibi littafai mu tambayi mallamai ai zulman ko bi ghairi alhaqi ai zulman don zalunci don babu lahin da annabi zai ya kashe shi sifa ce kashifa zalika bima asau wannan ya faru gare su ne saboda asau sun saba wa kanu ya atarun suna ketar iyaka tazawuzun alhad suna ketar iyaka fil ma'asi a cikin sabon Allah wa karrarahu ya saki maimaita shi ko litta'kidi ko ba karan bane saboda takidi to mina da maimaita mina da an kama mita a to kun ga matsalar karatu shi yasa sai ka biyo kai ta wucewa sai da tambaya ta zo sai ka rikici zalika biyu sun ka maimaita zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyyina bighayri alhaq zalika bima asaw wa kanu ya'tun karrarahu litakid ina fata an fahimci to sannan kuma banda ma wannan ma'ana za ta karu domin da an ka ce yakfuru na bi ayatin lahi kafirci ne wa yakturu na biyina zalika bi ma a saushi da kafircin da sabon duddami duddai saba ma Allah ne amma da kaga ya kara ba da wata ma'ana wa kanu ya atadun kuma suka kasance suna mi suna ketare iyaka dan a nuna maka suna ketare iyakokin Allah domin saba ma Allah in Allah ce kayi ba kayi ba ka saba ma Allah in Allah ce kakkai kayi ka saba ma Allah mun fahimta to kaji ashe yahuda su ne yan ta'adda kuma suka dawo suka ce wa musulmi su ne yan ta'adda wa kanu ya ataduna kaji dan ta'adda na Allah to amin amin a ƙarshe abinda zan ƙara shine kun san mun ce za mu rinka bayanin munasabat tsakankanin ayoyi shine bayani na ƙarshe tun daga Allah ya inda Allah ce ya bari Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imar da nayi akan ku to waɗanga duk ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya akan su ne ake jerawa cikin kissar bani Isra'ila idh najjaynakum idh faraqna idh wa'adna Musa 40 laitan salla an kai musu afwa wa idh atayna Musa alkitaba duk yana daga cikin ni'imomin da aka yi musu wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadtukum sa'iqatu wa antum tadhurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum ta yadda su shine ni'ima din an gane ko sannan kuma wa zallanna duk shi daga cikin ni'imomin da an kai musu wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu min haythu shi'tum ragadan wa dkhulu bawa sujudan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wadanda suka canza din an kai musu narkon azaba ina fata mu ce ana tunatar da su ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala musu domin ba halakar da su gaba ɗaya ba wadanda sun kai zalunci su ne an ka halakas wa idh istasqa musa liqawmi dunya da cikin ni'imomin da aka yi musu wa idh qultum ya musa lan nasbir ala ta'amin wahid sun roka Allah ya basu duk suna daga cikin tarihin su da aka ambata wa irin abubuwan da suka faru kina sai zaman to Allah ya yi musu ni'ima sun buturci Allah ya musu ni'ima sun buturci ina fata an fince ne wannan shine alaka tankanin ayoyin duka ana bayanin kissoshin bani Isra'ila suka gabata dan uwa musulmi lokaci ya tafi amma dai gurgurun hali an samu abin da aka samu abin da muka faɗa da manturi ne Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh